العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewar rayuwar mu ta sake kawowa wannan yammaci na Juma'a cikin dare na Asabar yau goma sha biyu ga watan Rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda kuma yake daidai da biyu ga watan Janairu, sabuwar shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu cikin abin da za mu karanta, Allah ya mana muwafaka. muna karatu cikin raddul azhani ila ma'adil qur'an na shek abubakar muhammad gumi rahimahullah cikin suratul a'raf inda muka tsaya aya ta 172 yau ma za mu sake tashi akan ta insha Allah mala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
الله سبحانه وتعالى ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ka tambaye su ma'abuta at-taura iz akhadha rabbuka min bani adama yayin da ubangijinka ya rika daga 'ya'yan adam alaihi salam min zuhurihim zurriyatahu wato daga tsatsonsu zuriyarsu baki ɗaya daga tsatsonsu bi an akhraja ba'dahum min sulbi ba'd wato Allah ta'ala ya fidda sashen su daga tsatson sashi min sulbi adama duka kuma sun fito ne daga cikin tsatson annabi adam alaihi salam wato duka an fito daga tsatson annabi adam salam kana kuma sauran jama'a suka dinga hayayyafa wasu na fita daga cikin tsatson wasu naslan ba'da naslin wato haula bayan haula ka nahwi ma ya tawadladun kamar da yadda aka saba hayayyafa kazzurmi wato suka zamanto tamkar kace kiyashi yadda suke fita daga juna jama'ahum bin aman Allah ya hallara su su tsatson kenan lokacin tun ana cikin alamul arwah kenan ko kuma alamul dhur ya hallara su a wani waje da ake cin shi na aman ma kana bi jambi arafa wadin bi jambi arafa wato wani waje ne wanda yake gefen arafa wasu kuma sun ce kwarin arafan ma shi ake cewa na aman wato Allah subhanahu wata'ala ya hallara su baki daya a wajen a wani ƙaunin domin dama mutane aika san abaka ita na rayuwa ta kasu kaman kashi hudu ne akwai alamun zur sannan akwai ta wannan alhayatul duniya sannan akwai hayatul barzakiyya sai kuma alhayatul akhira alamun zur a lokacin da mutane kafin a halicce su amma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicci rayukansu suna nan a taskance kuma Allah maɗaukaki zai fidda su a lokacin da fitarwan ya kasance kamar yadda ya ambata waɗannan marahil a cikin suratul hajji da kuma wasu wajaje ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab kaga halittar annabi adam ke thumma min nutfa kaga lokacin an fidda mutum daga alamul dhur ya shigo cikin an-nutfa aka tsarta shi amma a lokacin ma bai riga ya zama mutum ba thumma min alaqa sai aka canja masa salo thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa shi ma aka sake canja masa wani salo wanda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wannan lokaci ne Allah yake aikawa a busa masa rai bayan ya cika kwana 120 a cikin mahaifiya thumma nukhrijukum tifla tunda an sanya muku rai to yanzu kuma sai a fidda ku zuwa duniya marhala ta biyu a matsayin jarirai akwai wanda Allah yake karɓar rayuwarsu tun kafin su fito akwai waɗanda daga fitowarsu suna ƙananan shekaru kuma Allah subhanahu wata'ala yake amsar rayuwarsu akwai waɗanda kuma Allah yake musu jinkiri har sai sun tsufa tukun su koma zuwa ga Allah wannan aya duka ta bayyana mana to anan a wani ƙaulin malamai al-mufassirun an hallara su ne fi alamin zur a wannan waje da ake ce da shi wato na'aman ma kana bi jambi arafa wadin bi jambi arafa aw fil janna yawma arafa ko kuma an hallara su ne a cikin aljanna ranan arafa a tsatson annabi adam alaihi salam kuma aka fidda su wa nasaba lahum dalaila ala rububiyyatihi Allah ya kafa musu dalilai na rububiyarsa cewa shine mai halitta wa rakkaba fihim aqla Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu hankali wato hankali ai kyauta ce ta Allah da ya halicci dabbobi bai sa musu hankali irin na dan adam ba sai ya sa musu gwargwadon irin abin da za a ba su su iya fahimtar wasu abubuwa da suka zama daruriyatul haya yadda za su kare kansu instinct inda za su iya fahimtar wancan abin barazana ne ko ba barazana ba to sai aka samu su su iya wannan amma dan adam shi aka sanya masa hankali cikakke wanda zai iya tasarrufi ya kuma sarrafa halittun da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa a nan duniya ai shine inda Allah madaukake ya ambata yace waja'ala lakumul absara wal af'ida qalilan ma tashkuru to kaga al'aqida shine al'aql hankali kenan da aka sanya musu wa ashhadahum ala anfusihim lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya fidda tsatson annabi Adam daga jikinsa suna alamul dhur sai Allah ya sanya su suka yi shaida makayukansu wato wa ashhadahum ala anfusihim ya sanya su suka yi shaida makayukansu kala abinda Allah ta'ala ya ce musu alastu bi rabbikum ba ni ne Ubangijinku ba? Ƙalubala suka ce, E, haka ne, hallara wannan da aka yi, malamai sun saɓani shin hallarawa ne na zahiri, Allah ta'ala ya hallara su a cikin tsatson annabi Adam, ko ku hallara su aka yi a waje, ko ku hallara su aka yi ma'ana Allah ya kimsa musu a cikin halittarsu. wannan abin da Allah ya shaidar musu yasa suka kafa shaida a kayi malamai sun yi sabani a kayin wannan fi hadhihi al-ashhad waɗansu malamai suka ce ala zahirihi hunak cananka da aka ambata a na'aman zahirinsa ne aka hallaro dukkan halitta din a wannan lokaci tun farkon halittar duniya Allah subhanahu ta'ala ya hallara su a wannan waje wasu malamai sun ambaci haka wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi innama huwa fitratuhum ala tauhid wato kimsa musu kadaicin Allah subhanahu wata'ala da Allah yayi shine abinda ake nufi ya hallara su din wa ashhadahum ala anfusihim shi ya saka mu a cikin aya din Allah ya ce wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ba a ce min zuhurihi ba ina roƙon waɗanda suke magana a wajen nan su sassauta muryarsu magana tana shigo mana cikin masallaci don Allah a yi haƙuri wa ashhadahum ala anfusihim Allah ta'ala ya ya sa suka yi shaida makawunansu wani hadithi ya inganta a cikin wato hadithin imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatawa daga cikin hadisin Iyad ibn Himar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah Allah madaukaki yana cewa inni khalaqatu ibadi hunafa ni na halicci bayina baki ɗaya hunafa jam'i na hanif hanif shine addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi wanda kuma ya dora dukkan tafarkin addinai akai ma'ana addini na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sanin rububiyar Allah da uluhiyarsa. Allah ya ce ya halicci bayi duka akan haka. Faja'atuhum shayatin amma sai shaidanu suka zo musu fajtabatuhum an dinihim sai suka kauda su daga addininsu wa harramat alaihim ma halaltu lahum har ma su shaidanun sai suka haramta wa bayina abin da na halatta musu kuma suka halatta musu abin da na haramta musu kaga wannan hadisi yana nuna ashe Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayi akan fitra wannan shi yake ƙara ta'kidi ga fassarar da wasu malamai suka ce wa ashhadahum ala anfusihim ana nufi ay fitrahum ala tauhidi da Allah ta'ala ya kimsa su a kayan tauhidi kamar yadda ya sake inganta a cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cikin musnadinsa daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki ya am wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata yace akhadha Allahu al-mithaqa min zahri Adam bin Aman Allah ya amshi alƙawarin nan a tsatson annabi Adam a Na'aman yani Arafa fa akhraja min sulbihi min kulli dhurriyatin zara'aha sai Allah maɗaukaki ya fitar daga tsatson annabi Adam ya fitar kowane halitta wanda Allah subhanahu wata'ala zai halitta fa nasarahum baina yadayhi kadhurri Allah ya watsa su a gaba gare shi kai kace wato ƴaƴan kiyashi ne thumma kallamahum qibala Allah ya musu magana gaba da gaba kala yace alastu bi rabbikum ba ni a ubangijin kuma kalubala suka ce eh kaga wannan shi yana ta akidin cewa wanda suka fassara cewa wato ala zahirihi hunaka wannan magana ta Abdullahi dan Abbas kenan tana ƙara karfafarsa wallahu ta'ala a'lam har ila ko wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yarda Abu Hurairah ta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lamma khalaqallahu adama masaha ala zaharihi lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya shafa gadon bayan annabi Adam. Fasakata min zaharihi kullu nasmatin huwa khaliquha duk wani rai wanda Allah zai halitta daga jikin annabi Adam sai ya zubo. Duk da munan mun zubo gaba ɗaya. Kowa ya zubo daga tsatson annabi Adam min zurriyace daga zuriyarsa ila yawmil qiyamati duk wanda za a halitta har zuwa ranar alkiyama duka sai suka zubo. a cikin hadisin yana da tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah madaukaki ya sanya musu haske a fusakensu na wasu yafu na wasu Allah ya sanya musu haske kowa aka sa masa haske kaga shine fitratul lahi allati fatara nasa alaiha wato kowa Allah ya halince shi a kayan tauhidi da sanin Allah da kadaita Allah da miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan haka Allah ya halicci duk halittarsa annabi adam alaihi salam sai Allah ya nuna masa su annabi adam da ya gansu da haske sai ya ga wani mai haske a cikin su sai ya ce ya ubangiji wane ne wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa dawudu alaihi salam ya ce dawudu sunansa annabi adam sai ya tambayi ubangiji ya ce shekara nawa ka sanya masa a duniya sai Allah ya ce masa 60 na sana na yanka masa shekara 60 annabi adam sai ya ce ya ubangiji ka ƙara masa daga cikin shekaru na ƙara masa shekara 40 sai Allah ya ce na amsa lokacin da annabi adam alaihi salam yayi tsawon rayuwarsa a duniya da ya zo rasuwa mala'ika da ya zo masa an gaya masa shi shekarun da zai yi da mala'ika ya zo masa ya ce mala'ikan mutuwa ne zai amshi rayuwarsa sai ce a'a ya ubangiji na ina da sauran shekara arba'in sai Allah ya tuna masa abin da ya faɗa tun farkon halittarsa sai Allah ya tuna masa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ƙala sai ce fajahada adamu fajahada zurriyatuhu annabi adam a lokacin sai ya musa waccan maganar kuma zuriyarsa ma sai suka zama masu musu i wa kana al-insanu ala akthara shay'in jadala ko haka qur'ani Allah ya ce wa nasiya adamu fa nasiya dhurriyyatuhu annabi adam sai ya manta kyautar da yayi kuma zuriyarsa ma sai suka zama masu mantuwa za su yi abu sai su zamanto sun manta mantuwar ta kai su kuma zuwa ga musu wa khati'a adamu fa khati'a dhurriyyatuhu annabi adam sai ya kure zuriyarsa ma sai suka zama masu yawan yin kuskure imamu tirmidhi abu isa ya rawaito hadithin ya ce hadithi ne wanda yake sahih to kaga wannan yana nuna hadisin cewa lalle hallarawan da Allah subhanahu wata'ala yayi aka ciro su daga tsatson annabi Adam alaihi salam wannan tabbatacce ne amma shaidar da su da aka yi hadisin bai nuna kai tsaye haka ba Allahumma illa shi ya saka wato almufassirun suka sami bambancin fahimta wasu suka ce ala zahirihi hunak a wannan waje an'aman ne Allah ya kimsa musu ya ambata musu alastu bi rabbikum wasu malamai suka ce a'a ba a bisa zahirinsa ba ne kimsa musu yayi a cikin halittarsu kuma suka yadda da cewa eh Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta daga baya kuma sai suka musa wallahu ta'ala a'lam Allah dai ya raki alƙawari kamar yadda ya ambata fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha tafarkin ubangiji ne wanda a kansa ya halicci mutane su tabbatar da wahdaniyya na Allah subhanahu wata'ala alastu bi rabbikum qalu bala suka ce eh haka ne ya ubangiji mun tabbatar anta rabbuna shahidina kuma mun shaida bi zalika da haka wato wannan shaida sun yi ne Allah ya ce an taqulu ai Allah taqulu domin kada ku faɗa yawmal qiyamati a ranar alqiyama kada ku yi musu kada ku zan kun yi mantuwa irin mantuwar da annabi Adam ya yi, an ta ƙulu yau malƙiyamati don kada a ranar alƙiyama ku ce, inna kunna an haza ghafilin ai mu ba mu san da wannan ba ya Allah, don karku faɗa haka. Allah ta'ala idan ya tsile waɗanda suka yi kafirci ai za su ce su ba su sani ba. To don kasu yanke wannan uzuri, shi ya saka Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidar musu. Kuma bai tsaya a iya shaidar musu a fi alamar zurri ba, sai da Allah ya dinga aika musu manzanni wahidan tilwal akhar suna tuna musu kuma aka kawo musu qur'ani wanda yake mustamirun ila yawmil qiyama ba zai taba lalacewa ba da kuma tuna musu wannan alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yayi don kada ranar alƙiyama idan har ba su yi abin da Allah ta'ala ya dora su a kai suka alƙawaranta wa Allah ba don kada su musa a ranar alƙiyama su ce ba su aikata ba wato su ce ba su sani ba Allah ya ce auta ƙulu an ya dafi ne akan maganar baya auta ƙulu ko kuma dan kada ku ce inna ma ashraka aba'una min qablu ai iyaye da kakanninmu ne kawai suka shirka a gabani ai ba mu muka kago shirka ba su ne suka kago shirka suka su suka soma bauɗewa daga tafarkin Allah suka gadar mana dan kar mutane su faɗi haka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu mun kasance zuriya ce da muka fito daga cikinsu a bayan kushewarsu mun gaji abin da suka dasa ne faƙata dai na bihim don haka sai muke koyi da su don kar a faɗi wannan uzur mutum ba zai ce ai yana waɗanda suka ambata ma suka ce wato su za su yi koyi ne da suka ce wa inna ala atharihim muqtadun mu abin da suka aikata guraben da suka taka mu ma shi za mu bi ba su da hujja ba su da wani uzuri inda misali a ce abin da iyaye da kakannu suka zo da shi shi ne gaskiya ake riko da shi musulunci da zai zo an yi da kakanni annabi ya tashi ne ya ga bautar gumaka ake yi shi sa Allah ce wa waje daka ballan fahada mun taddaka baka sanya ya shirya take ba don ba a gaya maka ba abinda kaga ana yi kwamacana ne amma baka yadda da shi ba sai kuma Allah ya nusar da kai zuwa ga kyamar wannan abin tun farko kafin ma Qur'ani Allah ta'ala ya aiko maka da shi to kaga sai zamanto ashe hujja daga Allah subhanahu wata'ala da abinda manzanni suka zo da shi shine ke zamantowa dalili to dan gudun kada mutane su yi runto a kiyama su ce inna ma ashraka aba'una min qablu iyaye da kakanninmu ne suka yi shirka a gabani wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma iyaya ne da suka zo a bayan su don haka faqata daina bihim muka koyi da su dan kada mutane hasi zargi afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu a halakar da mu yanzu za a ko halakar da mu saboda abin da mabarnata suka aikata alladhina abdalu al-amala waɗanda iyayenmu da kakanninmu ne suka ɓata aiki bima anzalta suka lalata abin da ka saukar kuma mu muka koyi da su kuma sai a kama mu ai su ba a kama dan su suka fara mu kawai bin su muka yi a dan kada a faɗi irin wannan wato gurgun dalili shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kowa daga cikin halitta daga cikin ƴaƴan annabi Adam ya riki alƙawarin sa cewa zai bauta wa Allah shi kadai kuma Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nas alaiha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta cikin hadisi yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowane dan ana haifansa akan fitra ta farkin kadaita Allah subhanahu wataala budaddiyar zuciya ce lafiya tas ake saka grip aristotle bayan ya ce blank slate ba kaman allo ne wanda babu rubutu tas yake an goge shi an wanke allo sabon allo ka saka masa sanfefa ka goge shi yana sheki yanzu ina abin da ka rubuta shi yake rubutuwa a jiki to haka zuciyar matasa ta yake haka ci zuciyar sabuwar haihuwa yake yana ɗauke ne da alkawarin Allah don wannan fitra kuma wallahi da za ka bar shi a ce shi kadai ajeji zai tashi da tauhidin kadai ta Allah zai san akwai wani sufurin bin da shi ne za a bautawa da a ce bai san socialization daga wajen kowa ba tunaninsa kawai zai kai shi zuwa ga cewa lalle ya san akwai wani a sama wanda kuma shi yake controlling the universe to amma tarbiyyar da yake samu ita take juyar da shi ko kuma ta tabbatar da shi to shine Allah ya ce ahu taqulu inna ma asharaka abahuna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun alladhina abtalu al-amala wanda sune suka bata aiki bima anzalta game da abin da ka saukar aw akhafta bihi alaina min al-mithaq ko kuma su ne dama suka bata abin da ka rika akan mu na alƙawarin nan su suka so mu warwarewa mu kuma da muka biyo bayan sai muka ganshi a bauɗe sai muka yi tafin hanya ashe su ne masu laifi dan kar a faɗi wannan gurgun dalili fa nahnu la nastahiqqu ta'dhiba bihi don haka kada su ce ai su ba su cancanci a azabtar da su dan sun bi hanyar iyaye da kakanni ba iz abadalal amala bihi man qablana min aba'ina waɗanda suka ɓata yin aiki da alkawarin naka ubanninmu ne da ta'asisi shirki su suka dasa shirka shi yasa aka zo aka bi su a'a wannan ba dalili bane wa Allah sallil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kullu nafsin bima kasabat rahina haka alqur'ani ya ambata kowa akan aikinsa ake ta'allaka shi aikin wani baya shafan wani inda aikin wani yake shafan wani sai idan shi ne ya ɗora ɗorin aikinsa ne in shi ne ya ɗora aikin ya kawo shirka a mutane to duk suna da wannan zunubin duk zunubin da suka samu su sun samu kuma shi kuma yana da shi don shi ya ɗora su a kai alma'ana abin da ake nufi la yumkinuhum al-ihtijaj bi zalik ai ba za su iya kafa dalili da wannan gurgun dalilin ba ma'a isharihim ala anfusihim tare da cewa sun shaidar ma kansu tun suna alamu dhur bit tauhidi cewa Allah shi kadai ne abin bauta wat tafkiru bihi ala wat tafkiru bihi ala lisan sahibil mu'jiza kuma sun tabbatar fadakarwa da aka dinga musu da wannan alƙawarin a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadakarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga musu shine sahibul mu'jiza qa'imun maqama dhikrihi fil nufus shi ma ya tsaya a matsayin tunawan da za su dunga yi a cikin zuciyarsu domin in hadda sun manta saboda babansu annabi adam ya yi kyautar shekara arba'in ya manta to kuma sai aka aiko manzanni su dinga tuna musu shi saka Allah subhanahu wata'ala ce walaqad yassanna alqur'ana lidhikr fa hal min mudhakkir ai fa hal min mutadhakkir akwai mai tunawa yace fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min tuna musu domin tunatarwa tana amfana mu'minai zaka qur'ani na ta ambatan tunawa tunawa wancan alƙawarin ake ƙara tunawa mutane don haka ga kenan ashe babu hanya da mutum zai ce ya manta in har ya manta a bisa ɗabi'arsa ta insaniya shi ɗan annabi adam ne to ai an turo masa mai faɗakarwa wanda zai faɗakar da shi ya ƙara tuna masa Allah ka samu zan a faɗake Allah ya ce wa kazalika nufassilul ayati to kaman haka fa irin wannan bayani a nuna wa mutane tafarkin Allah a ƙara faɗakar da su haka nan muke bayyace bayani daki daki na ayoyi ainu bayyinuha muke bayanin su mithla ma bayyana al-mithaq kamar yadda muka bayyana wannan alkawarin da aka rika liyata dabbaruha domin mutane su lura da ita wala allahum yarji'un kuma watakila su dawo hanya anil kufr su daina kafirci fa tauhid fitra kada ita Allah subhanahu wataala da yadda da Allah da tabbatar da rububiyarsa da kudrarsa da ikonsa malakiyarsa to wannan fa shine fitrar da Allah ya dora mutane ya halicce su akai amma yadda wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra babu wani da face ana haifarsa ne a kayan tafarkin tauhidi fa abawahu yuhawidanihi mahaifansa su suke bautar da shi ya zama bai yahude wa yunassiranihi su bautar da shi ya zama kirista wa majjisanihi su bautar da shi ya zama to ba majuse annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamatan tajjul bahimatu bahimatan jama'a kamar yadda dabba za ta haifi dabba wacce take jama'a ita ce salimatul a'aba kaga dabba ta fito batta da wani aibi a kunnanta batta da wani aibi a kafarta batta da aibi a idananta lafiyayyar dabba hal tuhissuna fiha min jada'a za ku ga wani tawayan halitta shine jada'a tare da ita in har an haife ta lafiya kalau daga baya kuma sai kuka ga tawayan halitta kunnanta ya tsage idanta ɗaya ya tsiyaye ta dawo yanzu tana ɗingishi ta dawo yanzu abin nan ƙafarta ɗaya ta gutsire tana tafiya tana cakkoga duk wani tawaya da ka gani a jikinta arobi ne ai zuwa yi amma lokacin da ta zo ta aka haife ta lafiya sumul sumul take in har kaga wani abu tare da ita kuma na aibi daga baya zuwa yayi to shine annabi yake ambatawa sai buga wannan kwatancan ai saboda su makiyaya ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai buga kwatance da dabbobi dabba babu babu wanda yake kula da halittar dabba kamar makiyayi domin suna taimaka su ne ungozo man dabbobin su yanzu in saniya za ta haihu ba fulatan shi yake zuwa ya zo shi ya taimaka mata haihu in akuya ce ma za ta haihu shi yake taimaka mata boga in za su yi kaura ba sai su ɗauki ‘ya'yan su ɗora wuyansu wani ma ya jera guda biyu saboda da shi da su sun zama ɗaya sun zama familinsa to don haka dabbar da take lafiyayya daga baya kuma sai ya ga wani abu ya zo tattare da ita wani abu ne ya same ta to haka nan duk wanda ya zo shi duniya kuma sai kaga ya bauɗe wani abu ne ya same shi mahaifansa ne ko waɗanda yake tare da su suka mai da shi ya zamanto abin da ya zama amma Allah subhanahu wataala ya halicce shi akan fitra ne shine Abu Hurairah ya karanta ayar Qur'ani yace iqra'u in shi'tum da ya faɗi hadisin annabi sai ce a in kun so ku karanta aya mun cikin suratul rum da Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah tafarkin Allah ne tauhidi kenan wanda Allah ta'ala ya halicci mutane a kansa ai babu musanya ga halittar Allah sai dai in wani ne kuma ya canja ta Allah ka tabbatar da mu akan fitra wa amma risalat amma sakonni da Allah yake aikowa manzanni da shi fatazkirun fadakarwa ne dangane da wancan alkawarin farkon da Allah ya rika tsatson annabi Adam wa tahdhirun liman yakhruqu yanharifuna an fitratihim al-ula da kuma gargadi ga waɗanda za su bauɗe su bar tafarkin su na farkon nan liyarji'u ilaiha domin su samu dawowa zuwa ga tafarki shi yasa saboda gata Allah bai bar mu haka ba sai ana ta mana rabijin kullum rabijin rabijin rabijin in an dau lokaci sai a aiko annabi in an dau lokaci sai a aiko annabi in an bata sakon an sake jirkita shi ko an kashe annabin sai bayan wani lokaci sai Allah ya sake aikowa wani annabi da manzo da kuma tafarki daya ku duba annabawan Allah ba su taɓa bambanta ba a wajen sakon tauhidi don shine fitra din fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha wa ila samud akhahum salihah qala budullaha malakum min ilahin ghayru to duk kowa ma haka zaka ga amfana fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi al'ummarsa za ta dauki dogon zango sai ya gadar mana da alqur'ani ya ce shi ne mai tsaronsa bai bashi a hannun kowa ba la ya a cihin batilun min bai ne ya daihi wala min khalfihi barna ba za ta taba zuwa ma qur'ani ta gaba ko ta baya ba duk kusurwar da aka zo Allah ya tsara qur'anin ba za a canja shi ba sai dai mutanen da ke rike da qur'anin su canza amma shi shari'ar tana nan kuma duk wanda ya karanta zai ganta sai Allah ta'ala ya kawo mana manzon Allah da wannan mu'jiza al-mustamirwa ila qiyamis sa'a lokacin da ƙur'ani zai ƙare ya zan babu shi sai dab da tashin alkiyama an zo tarab annabi ya ce za a waye gari babu ƙur'ani rubutunsa ya shafe gaba ɗaya an ɗauke shi babu kawai saboda dama don mutane sun zama matsiyata a lokacin babu sauran wanda ya damu da ƙur'ani ba wani wanda yake sha'awar ƙur'ani ba wanda yake yin aiki da shi to sai Allah ta'ala sai ya ɗauke abinsa لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق القيامة بذات تسعيها بس أكم ما في أشرارا متاني kajin za an kama hanya na so kowa mai da shi a sharari Allah ubangiji ka tabbatar mana da imanin thumma taqaddama bi dhikri ba'd al-qisas sai kuma Allah ta'ala cikin siyakin ya gabata wajen ambaton wasu daga cikin kissoshi allati waqa'at fi tarihi bani Isra'il wanda ta faru a cikin tarihin bani Isra'il وهي نموذج مكرر في البشرية wannan kuma tamkar wato wani darasi ne wanda ake tananatawa a rayuwar ɗan adam faƙala ta'ala li nabiyyi wa rasulihin nabiyyil ummi sai Allah ya ambata wa annabinsa manzansa annabin nan wanda yake ummiyi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce watlu alaihi
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبأه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لألهم يتفكرون
الله تعالى يقول واتل عليهم أنا فتاوى منظر رحمه صلى الله عليه وسلم ka karanta musu ai al-yahudu yahudawa la yarfu haqiqata sidqika fi da'awar nubuwa domin su san haqiqanin gaskiyarka a da'awar annabta aw alan nasi liyatta'idu ko kuma ka karanta wa mutane su kuma da musu wasu in ga banu isra'ila ne wani abu ne wanda ya faru a zamanin su kuma a cikin attaura dai yake yanzu Allah ta'ala ya bayyana su ku ba sa bayyana attaura ga mabiya ma sai abin da suka ga dama ballantana kuma ga sauran jama'a har yau haka suke bible gashi nan ko ina zaka gani ko kuma zaka ga suna zuwa suna yin bushara suna kiran mutane amma ka taba ga yahudawa sun fita yin wa'azi ko suna da'awa ko suna wani abu ko suna kiran mutane zuwa ga addinin su ko suna bayyana littafin su su abu ne wanda ke secret a wajen su tun za kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka suke malaman ne suke ajiye a taura ba sa faɗa sai abin da suka ga dama sai wanda ya musu daɗi kuma za su canja hukuncin Allah in bai musu ba kuma su ba sa bukatan ka in ka je ma za su ce ba wata ran ina yamurai sun taba wasu daga cikin yamurai suka je wasu ma yahudawan suka koro su saboda an karbo su daga ethiopia to su ma wanda aka karba daga ethiopia yan kaɗan ɗin su ma second class citizens aka mai da su su ba sa bukatan wani ya zo musu so addini ne wanda yake na jinsi addini ne na kabila kai you are not welcome ba naka bane ai saboda suna da itikadin wai nahnu abunaqullahi wa ahibbahu eh haka su suka dauki kansu sha'abullahi al-mukhtar mu ne zababbu a cikin al'umma na Allah sun halatta wa kansu jini da dukiyar kowa wanda ba su ba suna ce musu da su gentiles ko kuma ƙarya suke sun ce wai Allah ne ba su wannan authority din kuma sun ce wai a cikin attaura yake kuma ƙarya suke yi to da haka abin da ke cikin attaura sai Allah yake bayyana wa annabi sallallahu shi ya saka suka ce malaika jibril makiyin su ne ba sa san malaika jibril ko a yanzu sun yadda malaika ne amma gaba suke da shi wasu na cewa shi ya zo shi ya ta tona asirin mu a wajen Muhammad sai muna koyi kayan mu sai so ya tona asirin mu a wajen sai sai gunta masa shine Allah ya musu raddi a cikin suratul baqara ko man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikael fa inna allaha aduwwan lil kafirin to don haka wannan yana cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan yahudawan su gamsu cewa eh shi fa manzan Allah ɗin ne sai dai suke imani da shi akan sun san shi ne shi ne Allah ta'ala ya ce watul alaihim karanta musu na ba allabi atayna hu ayatina labarin wannan da muka bashi ayoyin mu Allah ya bashi ilimi malamai al-mufassirun kama ibnu jara'at tabari ibnu kathir da dama cikin malamai sun ce an bashi ismullahi al-a'zam sun hakaito daga wajen malama kamar misali ibn Abbas da su mujahid sun ce yana da ismullahi al'azam wanda idan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya roƙi Allah yana bashi allazi atainahu ayatina naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha amma kuma sai ya salube daga cikinta insilah shine mutum ya salube kawai misali yadda maciji yake fita daga cikin sabarsa insilah kenan ya ɗaye abin yana manna da shi amma ya ɗaye shi tas ya bar fankon shi ya koma gefe ya bar wannan rigar to kamar haka kamar haka shi wannan mutum yayi kharaja bi kufrihi kama takhruju al-hayyatu min jildiha ya fice saboda kafircinsa daga cikin ayoyin da Allah ya bashi kamar yadda macijiya take fita daga cikin fatarta sabatta wal huwa bal'amud ibnu ba'ura wasu malamai sun ce sunansa bal'amud ibnu ba'ura min ulama ibani isra'il daga cikin malaman bani isra'ila wadansu ko malamai suka ce a ba bal'amud ibnu ba'ura bane wani ne aya ta sauka a kansa domin idan shi yasa malai ya kawo fassara guda biyu nan da aka ce wato wattulu alaihim sai ce ai al-yahudu yahudawa kenan li arfu haqiqata sidqika fi da'wan nubuwa au ko kuma wattulu alaihim alan nasi sauran mutane ba yahudawa ke nufi so kaga idan an dauka alan nasi in an dauka alal yahudi ne to sai zaman to kissan bal'amu ibnu ba'ura wanda su suna sana da ita in kuma ba alal yahudi ake nufi ba ana nufi alan nasi amma ne to nan kuma wasu malamai suka ce ana nufin wani ne da ake ce shi umayyatu ibn abis salt umayya ibn abis salt shi umayya ibn abis salt yana da ilimi na attaura balarabe ne yana da ilimi na attaura yana da ilimi na linjila yana da ilimi daga cikin kutubus samawiyya very vast in knowledge kuma sai ya zamanto ya riski musulunci bai mutu ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da awar annabta to amma ya aiwatar da abubuwa da yawa na cutar da manzon Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya dawo Madina yana nan har yana daga cikin waɗanda suka kama hanya suka tafi ƙasar Sham ya je shi domin ya haɗu da Kaisar sarkin abin nan azimin Rome domin ya abin nan rundunoni ya gayyato rundunoni na Romawa daga ƙasar Sham su zo su su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gama da su a zatonsa har ya kai aika albushir zuwa ga zuwa ga zuwa ga munafikai suka ishara cewa shine ma wanda Allah ta'ala ya magana sa a cikin suratu bara'a abin nan inda Allah madaukaki ya faɗa dangane da masjidul dirar masjidul dirar ko eh لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار فانحار به في نار جهنم to wannan masjidin dirar din wanda Allah ta'ala ya ambata cewa suna sanya wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu to shine wa irsadan liman haraba Allah wa rasula suka ce Umayyah ibn Abi Salt to kaga Allah ya bashi fahimta na at-taura Allah ya bashi fahimta na linjila ya fahimci gaskiya amma bai bi ta ba kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya kiya bi shi sai ya zama to yanzu yana adawa da annabi har ma yana so ya ga karshe na musulunci wasu suka ce ta sauka ne a kansa amma imamu tabari cikin tafsirinsa ya hakaito daga as-suddi almajirin abdullahi ibn abbas cewa kissa ce wadda ta sauka dangane da shi bal'amu ibn baqura daga cikin banu Isra'il. Kuma abin ya faru a lokacin wato da aka fita daga taihi, arba'ina sanatan ya tihu na fil ardi. To, wannan lokaci da aka fita bayan annabi Musa a.s. da annabi Haruna sai rasu, annabi Yusha'u a.s. Allah ya bashi manzanci ya ambata wa banu Isra'ila cewa Allah ya iyo masa sako da tajdidin attaura kuma akan ya tafi da su zuwa baitul maqdis suka masa mubaya'a amma shi wannan da ake ci shi bal'am ibn ba'ura yana daga cikin waɗanda sun kai imani da annabi Musa kuma yana da ilimin attaura kuma yana da ismullahi al'azam in yi addu'a Allah yana karɓa shi sai ya kiya masa mubaya'a ya ƙaryata annabi Yushau sai ma ya fita yayin da annabi Yushau ya ce mu je mu yaƙi waɗannan ajabbarin waɗanda annabi Musa ya umarni tun yana raye suka yi mubaya'a za a je a yaƙe su shi kuma sai ya fita ya tafi garinsu ya zauna sai an bata musu cewa ga Musa ne yana zuwa amma kar ku ji tsoron duk abin ai ga nan Yusha'u yana zuwa kar ku ji tsoron durun danar da kuka gani kar ku ji tsoro akan kowace barazana ina da ismullahi al'azam idan nayi addu'a za a halakar da su to ya zauna a cikin su tsawon shekara ma'ana tsawon shekaru nake son ce ba shekara ba ya zauna a cikin su tsawon shekaru kafin a isa a ƙarasa zuwa gare su muddatan mana ya zauna tsawon wani zamani har ma ka fahimci mummunan batu dangane da shi na kaskanci saboda su mutane ne ɗabga ɗabga in za a bashi mace ma ina za ta yiwu saboda shi ƙato ne jakarsa da ya tafi da ita sai ta zama ita ce matarsa haka suddi ya ambata haka ɗabari kuma ya haka ito to shine wanda wannan aya ta sauka a kansa wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce allazi atina ayatina fansalakha minha sai ya salube daga ciki yayi watsi da shari'a ay in harafa ba'd al-huda an ayati Allah ya juya daga barin shari'a bayan ayoyin Allah da suka riske shi fa kanat fi mutanawil nazari wa fikrihi sai zamanto watan yana jibintan tunaninsa ne kawai abin da ya duba ya gani ya masa dadi da fikirarsa ta bashi to shi shi zai jibinta walakinnahun salakha minha wa ta'arwa anha sai ya saluba daga cikin wannan shirye da Allah ta'ala ya bashi ya tsaraita daga gare ta wattaba'al hawa wattaba'al hawa ya bi kuma san rai wala mai tamassak bil mithaqil awwal bai riko da wancan alƙawari na farko da Allah ya riga kuma ya aiko annabi Musa su a zamanin su ya tuna musu ba wala bil ayatil hidayat bai riko da ayoyi wanda yake na shari'a ba don haka Allah ta'ala ya ce fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya riske shi wasu malamai suka ce ai tabi'tahu ai lahiqatahu kenan shine ma'anar haka wasu al-mufassirun suka fassara kamar misali Imam al-Qurtubi yace fattaba'a wato fa atba'ahu shaytan ai lahiqa bihi shaytan wato sai shaytan ya riske shi wasu kuma suka fassara shi a zahirinta ai fa atba'ahu shaytan sai zaman to shine qa'idi ga shaytan ma'ana zaman to shine a gaba shaytan kuma yana bin bayansa yana masa dan kuntukuru kenan ko yana ƙara ziga shi domin duk wanda yake da shirya wanda ya san ayoyin Allah misali a ce malami ne ya fahimci shari'ar musulunci amma kuma sai ya nemi ya karkace ya samu ilimi amma kuma sai ya zaɓi karkacewa ya zaɓi duniya to ɓarnar da zai a mutane za ta zamanto yanzu shi ya sha gaban shaidan domin kaga yanzu mutane za su bi shi ne a matsayin cewa gaskiya yake yi ko ba haka bane za su bi shi ne a matsayin gaskiya yake yanzu duk waɗannan aƙidu na bid'a da aka kakkago masu cewa su Allah ne da masu yin shegantaka da komai ma irin waɗannan abubuwa inhirafi da kala kala gashi nan a duniya ai zaka ga me yasa kowa kowane munafiki sai ya raɗe ce shi musulmi ne ko da ku ya san addininsa daban ne ya saba ba irin musuluncin bane amma me yasa ya haka yaudara ce yana so ya ja musulmi da wannan sunan musulunci da shine zai zai ja jama'a dan in ya fito ya ce addinin sa ne da ban ba wanda zai bi shi to kaga sai zaman to yanzu shine qaidi ma shaydan ai fa adrakahu fasara qarinuhu shaydan ya riske shi sai zaman to abokin gwamayyarsa ai fasara huwa qudwatun wa matbu'a qudwatan wa matbu'a yanzu shi sai ya zaman to abun bi ya zama to wanda yake abun koyi lish shaytani ga shaytan ala sabilil mubalaga amma mubalaga ce akai amma asali wanda yake batar da mutane ai shaytan ne ko domin cewa ce hala zai karamta alayya la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila haka ya ambata fakana min al-gawin da haka sai zamanto daga cikin batattu inji Allah subhanahu wataala walau ina Allah ya ce da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka shi da ita mana inda mun ga dama ai da mun ɗauke shi daga wannan ƙasƙancin ɓata haka wasu malamai suka fassara da an ɗauke shi daga ƙasƙancin ɓata yanzu ya tafi zuwa ga shirya ko kuma ai da mun so da mun ɗaukaka matsayinsa a ƙiyama da wannan biha sai ya zama toke nan bil ayat kamar yadda malai ambata ana da mun ɗaukaka darajarsa game da waɗannan ayoyi mun ba shi fabati ya tabbata a kayan bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, kaga sai zamanto ya samu daraja. Walau shi'ina larafa'anahu biha, kuma da mun so waɗannan ayoyin da sun zamanto sababi waɗanda za a ɗaukaka aikinsa da su domin ya yi aiki muwafiƙi ga abin da ayoyin suka karanta. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, ilaihi yas'adul amalu salihu a ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u to don haka walau shi ina da mun ga dama la rafa'nahu biha wannan yana ƙara tabbatar da cewa ashe da fata da shiriya duk mashi'ar Allah ce ko eh yahdi man yasha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha wa ilaihi tuqlabu don haka Allah ta'ala yana shirar da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama kuma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun to Allah ta'ala ya ce walakin nahu amma fa da yake shi bai zaɓi shirya ba duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi to shi ya zaɓi shirya a ƙaba'i da ƙaddara ta ubangiji kuma sai ya ƙaddara bawan dama shi zai zaɓi shirya abin da shi zai zaɓi shirya wanda kuma Allah ya batar da shi a ƙaba'i da ƙaddara ta ubangiji dama shi zai zaɓi bata haka abin da mutum ya zaɓa shi yake bi walakin nahu akhlada shi sanan sai aka ce amma fa shi sai bai zaɓi shirya ba akhlada sai ya warku ilan ardi zuwa ga ƙasa ai malawa sakana ya karkata ya samu nutsuwa ilan ardi menene yake nufi al ard mana ana nufi zuwa ga bata da kaskanci wasu malamai suka fassara kamar yadda mana ya ambata a nan a duniya wato ya zaɓi ya yi ƙasa ya koma zuwa ga duniya ƙiyama ita ce sama aiko duniya kuma ita ce ƙasa to haka lamarin yake ai cewa aka ce fi jannatin aliya ai a sama take amma wuta ba a ƙasan nan take wuta nan ƙasa take to kaga akhlada ila al-ardi sai ya warqad da kansa ga ƙasa naka ita darakat ne ita kuma wancan darajat to shi zaba wa kansa ila al-ardi ai ad-dunya wa ma da ilaiha ya karkata zuwa ga duniya au ko kuma هو ضد الارتفاع بالعمل إلى السماء والمنزلة العالية حكم أنا نفي أخلد إلى الأرض أي أنا نكي فنكيش يسامن أوككا نأيوكا da za a kai zuwa ga sama da kuma matsayi maɗaukaki da aiki mai kyau yake sabbabawa sai ya ƙi wannan sai ya warku zuwa ga ƙasa wata ba'a hawahu wannan shine sai ya bisa rai ya ba abin da zuciyarsa ta sha'awa ka san bin shirya sai an dage sai mutum ya yi fada da zuciya yake bin shirya kana kwanci ka kishin gida kuma ka gaji ka fara bacci kenan ka dawo daga tafiya dama baka iso ba sai karfe uku ko karfe uku saura ko kuma ka gaji ga yunwa kuma ka dan kwanta kenan haka bacci ya dauke ki sake jana hayya ala sala don Allah in baka faɗa da zuciya ba za ka tashi ka je sallah asuba amma in ke kana ji hayya ala sala sai ka faɗa da zuciyarka ko sadaka idan za ka yi sai ka yi faɗa da zuciya kake rabuwa da kuɗi kuɗi yana ana son sa duk wani abu da kaga na bin Allah sai an yi faɗa da zuciya amma idan mutum bai faɗa da zuciya ba to ita rai dama kullum tana ƙawata wa mutum abin da ba shi da kyau ne asliyan ita ba ta sanya mutum ba ta sha'awantar wa mutum ya abin da yake mai kyau tana sha'awantar wa mutum ya aikata wani abu ne wanda kawai ita zuciyar ta gamsu da shi mai kyau ne ko ba mai kyau shi yasa aka ce innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi ita rai kullum tana umarni ne tana sa a karkata zuwa ga barna sai dai wanda Allah ta'ala ya masa rahama to don haka wattaba a hawa sai ba abin da ransa yake sha'awa bai yi fada da zuciyarsa ba fi du'a'ihi ilaiha wato zuwa ga kiran da ya zuwa ga sa rai fa wada'anahu don haka Allah sai ya kaskantar da shi ya warbar da shi wa ahannahu an darajatil insaniya aka warbar da shi daga matsayi wanda yake ya bar ma matsayi na mutum misali in ka koma zuwa ga kissar da suddi ya ambata biyu da bai nasabta bai rafa'a ta ba daga cikin kissasun tafsiriya ne wanda suke ambatawa a ce mutum ya koma kuma yankihu atanahu al'atan ai ta ce jaka ko to kaga an warbar da shi to Allah ta'ala ce fa mathaluhu kwatancansa ai sifatu allati in hatta ilaiha kwatancensa da ya warku zuwa gare ta kamar falil kalbi kamar kwatancen kare ne in tahmil alaihi in ka fafare shi bi taradi wa zajar ka kore shi ka daka mai tsawa yalhas gudu zai yana ta haki yana fudda harce waje yana fudda harce waje yana ta haki haka ɗabi'ar kare take ai yadda la'alisanahu yana zazzagowa harcen sa waje wa zaharu alaihi amaratu ta'abi duk wanda ka gaina haki alama ai ya gaji ne to in ka fafare shi ma zai nuna alamar gajiya au tatarku kai in ka kyale shi ma kawai yana kwanci a inda yake baka kula shi ba yana kwanci hakan da za ga yalhaf hakan za ga yana ta haki kada yana inuwa masa ya gaina yana haki yana zarowa harci kenan shi da an kyale shi an fafare shi da ba a fafare shi ba siffarsa duka ɗaya ce ba ta canjawa walaysa ghayruhu min alhayawan kadhalik a cikin dabbobi ba wanda yake da wannan siffa sai kai sauran dabbobi idan suna cikin tashin hankali ne za ga tashin hankali tare da su suna haki amma idan suna kwance to ba za ga suna haki ba amma kada yana kwance a inuwa ba za ga yana haki yana zarowa harcarsa to ka kaskanci ne ya same shi an kwatanta shi da dabba wacce take kaskantacciya ma'ana da shirya da ba shirya ba da an yi wazi da ba a yi wazi ba a cikin fargaba shi yake duk wanda ya siffa irin ta bal'amu dan bakura ko ba a ce komai ba shi a tsarge yake me laifi kulla ke wai menene mara gaskiya ko cike ruwa sai ya gumi don haka shi a tsarge yake an yi wa'azi akan abin da yake yi ba a yi wa'azi akan abin da yake ba tunda ya zaba ma kansa wannan din zai yi kuma ya san laifi ne amma shi ya gamsu da shi to kullum za ga shi a tsarge wa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas wa laysa ghayruhu min alhayawan kadhalik wa jumlat ashart hal ay lahifan zalilan bi kulli hal shi yana lallaji ne a kowane lokaci wal qasd abin nufi manfar dai التشبيه في الوضع والخصة wato ana kwatanta shi ne da kaskanci da kuma walakantuwa da karinati alfa da aka ambata almushiratu bi tartibi ma qablaha wanda take ishara cewa tana jeranta abin da aka da aka ce fa mathaluhu fa mathaluhu an ba da kisa balawan da bawaran kuma sai aka ce fa mathaluhu ka mathal kalbi to wannan fa'un ita take nuna cewa an kwatanta na baya ne da na gaba min almaili ila duniya ya karkata zuwa ga duniya wata ba alhawa kuma ya bi san ransa wa bi karinati qawli kuma saboda abinda Allah ta'ala ya ce zalika ai wannan kwatance ai zalikal masalu masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina ba ta tsaya ga shi bal amadan ba'ura kawai ba haka kwatancen duk wanda ya ƙaryata game da ayoyinmu shi ma kwatancensa kaman kare kaman dai kwatancen da muka ambata mana duk wanda ya ƙi ya juya baya ga shiriyar Allah ya zaɓi ɓata shi ne zai ta masuki da shi ko ya zaɓi wata koyarwa ba koyarwa ta alƙur'ani da hadithi ba shi zai riko da shi to shi ma kwatancensa ke tamkar kare ɗin haka yake an ƙyale shi ba a yi masa wa'azi ma a tsarge yake an yi wa'azi a kayan abin da yake aikatawa tsarge yake kai duk wanda ma ya aikata aiki wanda yake na laifi yanzu misali ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wato yana cewa laisa lana mathalus sau'i ai mu mummunan kwatance ba namu bane mu musulmi duk mummunan kwatance ba namu bane ba za a jingina shi gare mu ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce al'aidu ala qaihi al'a'idu ala hibatihi kalkalbi ya ƙai'u a kalkalbi ya hudu fi ƙai'ihi al'a'idu ala ƙai'ihi kalkalbi ya idu ala ƙai'ihi wato masu Allah sallasalama da ya ce mummunan kwatance ba namu ba ne sai ce duk wanda ya yi kyauta kuma ya koma ya ƙwace kyautarsa tamkar kare ne tamkar kare ne da zai haraswa kuma sai koma yana cin haraswar tasa yanzu wannan hadithin me yake nunawa to kaga nan sai munasaba da inda Allah ya ce zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina ashe yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana masalus su mummunan kwatance ba namu bane ashe irin wancan kwatancen da annabi yayi karan da zai haraswa kuma ya koma kan kara ya koma kan abin da ya araswan ya cinye kwatance ne da ya dace da kafirai haka ne ko tun da ai kwatance annabi ya faɗa amma kafin ya faɗi kwatancen sai ya ce mummuna kwatance ba ma namu bane musuwa mu musulmi to sai annabi kuma ya bada kwatance kwatance kuma wanda yake mummuna kare ne yayi haraswa kuma ya koma yana cin yana cin haraswar tasa mummuna kwatance ne to don haka kenan ashe nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa wannan ɗabi'a ba ta musulmi bane mutum yayi kyauta kuma ya koma ya kwace kyautarsa sai dai in a ɗansa yayi ba shine shari'a ta taksisi sai dai in a ɗansa yayi ba amma ya kyauta kuma ya koma yi to ba ɗabi'ar musulmi bane ɗabi'a ce ta suwa ta kafirai dan su suke da mummunan kwatance mun gane hikimar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma har ila wata aya cikin alkur'ani sai ta yi munasaba ita ma tana nan a gaba wannan aya da Allah ta'ala ce in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un alaihim ad'awtumuhum am antum samitun in kun kira kafirai zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba za su bi ku ba sawa'un alaihim kai su kan fa dama duk ɗaya ne a wajen su ad'awtumuhum kun kira su kun musu wa'azi am antum samitun ko kuma kun yi shiru ma ba ku wazi duk ɗaya ne akan su kaga sai zamanto in tahmil alaihi yalhaf aw tatruhu yalhaf in ka masa wa'azi duk daya in baka masa wa'azi ba duk daya dan ba zai bi ku ba ba zai ba abin da Allah yake so ba saboda me ya zaba ma kansa ittiba'ul hawa mun gane munasabar ko to Allah subhanahu wata'ala yace fakasusil qasasa ai annal mathala fi sura wannan kwatancen da ake a cikin wannan sifa wa in wa in zurba li wahidin ko da ku an buga kwatance ne ga mutum guda fal murad bihi abinda ake nufi da ita kullu man tanawalat tilka sifatu duk wanda wannan siffa ta jibince shi min wujudil ilmi wa tarkil amal bihi yana da ilimi kuma sai yake yin aiki da ilimin to ya zama to shi ma yanzu ittiba'ul hawa ya fifita don haka Allah ta'ala ya ce faqasusil qasasa to kalabanta musu wannan labari alal yahudi imma da yahudawa wa gairahim ko sunsu la'allahum yatafakkarun watakila za su yi dogon tunani yatadabbaruna fiha za su yi lura a cikin abin da Allah ya faɗa fa yu'minu wa yatta'izu har su imani kuma su wa'aztu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran su zuwa gare shi za mu tsaya nan insha Allah tabbata za ake nuna lokaci yayi amma sai mun kai gaba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وكلنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نشكو إليك ضعفنا كل من أرادنا وأمتنا وبلادنا وديننا بسوء فرد كيده في نحره اللهم تجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين